العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah matafafin sarki wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na lahadi daren litani sha biyu ga watan zulfada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai kuma da sha biyu ga watan shida miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu amma Allah cikin cikonsa da kaddarawarsa ya sake kaddara haɗuwanmu a daidai wannan lokaci a wannan wuri mai albarka domin ci gaba da karatu da muke a wannan littafi na ahkamul jana'i na al'allama muhammad nasir din albani Allah madaukakin sarki ya masa rahama a karatun da ya gabata a waccan sati ana cikin bayani ne ma ya harumu inda al-hudu abubuwan da suke haramun a mutum ya aikata shi a wurin kabari daidun makabarta ko a wurin kabari a yi bayani abu na farko cewa shi ne azabuli wajen la ka yanka yankan ma saboda allah ka zo wurin kabari ka ce za ka yanka wata dabba saboda allah za ka yanka ta a wurin kabari wannan an haramun da ina ga za ka yi yankan ne ba don Allah ba a don Allah ma ina ka yanka haramun to walle ka yanka ba don Allah ba ana cikin na biyu inda yake cewa rafa'aha ziyadata ala turab la kharij minha haka haramun ne bayan an tuna kabari an sa mamaci a ciki a daga kabarin fiye da yadda aka saba har ya kai kila a ɗibo kasa daga wani wuri a zo a tula don ya yi tudu sosai sosai wannan ma shi ma yana daga cikin abin da aka haramta to ana cikin bayanin wannan na biyun ne lokaci ya yi a wancan satin saboda haka yau za mu tashi ne a shafi na ɗari biyu da biyar a irin wannan bugunawa kuma a shafi na ɗari biyu da biyar ɗin ma za mu tashi ne inda malam ke cewa kwallon imamu muhammad filasa ana bayani akan abin da ya shafi haramcin daga kabari a yi kabari ya yi tudu sosai fiye da yadda aka saba ko kuma fiye da tudun da ya fi wuce kasar da aka ɗibo a ciki kamar yadda muka sani dole rami idan aka tona kai ko ba a sa komai a ciki ba idan aka ce za a mai da wannan yashi dole yashin ba zai koma ciki yadda yake ba da dole za a samu tudu balle a ce to a sa wani abu ciki a sa ban wace ciki a samu wannan tudu to wannan tudun da ake samu saboda mayar da kasan da aka ɗibo a cikin tabari wannan ba haramun ba ne wannan ya yi ba laifi a kan haka amma matsalar ita ce bayan an mayar da kasar da aka turo a cikin tabarin kuma saboda ana son abin ya yi tudu sosai da da sake ɗibo ƙasa a wani wuri a zo a sake zubawa don ya yi tudu to wannan ɗibo ƙasar da aka yi a wani wuri haramun to a kansa ake bayani za mu tashi ne inda yake cewa wa qala imamu muhammad fil asar ba muhammad ya fada a cikin littafin sa wanda ake cewa al asar shahi na 45 yake cewa akhbarana abu hanifa an hammad an ibrahim qala كان يقال ارفع القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يقطع يكتب أخبرنا أبو حنيفة shi wannan imamu muhammad a cikin littafin sa wanda ake cima al'asa ya faɗa ake cewa abu hanifa ya ba su labari an hamad bin an ibrahim daga hamad shi kuma ya sami bayanin ne daga ibrahim kawai ke cewa kana yuqal ya kasance ake cewa irfa'ul qabra cewa ku ɗaukaka ainihin kabari hatta yu'raf gwargwadon yadda za a zo a gane cewa wannan kabari ne da zarar mutum ya zo wuri zai gane cewa wannan kabari ne to gwargwadon ɗaukaka wannan kawai ake bukata ba a son ya wuce in dai za a kai shi matakin da zai da a gane a ce wannan kabari ne to ya isa kada a wuce wannan bukatar da ake da ita kenan wurin daga kabari don a gano cewa mai kabari ne bala yu'fa kada a zo a yi ta takinsa don idan ya kasance mutum bai san kabari ba ne zai zo don ba a ɗaukaka shi ba aka shafe shi da ƙasa ya zama daidai lebur da ko'ina kaga za a zo a yi ta takawa ba tare da damuwa ba to amma da zara an ɗaga shi ka gani ka san kabari ne kai ma za ka yi taka sun san ba za ka je kawai ka taka ba to gwargwadon wannan da za a gano cewa kabari ne wannan babu ne bi wannan dagawan da ake yi don a gano cewa kabari ne amma duk abin da ya wuce nan kuma wannan bai halitta ba wannan haramun ne qala muhammad muhammad yake ga mana imamu muhammad yake cewa wa bihi na'khudhu da shi muke riko mana da wannan bayani na abu hanifa muke riko wala nara an yuzada ala ma khurija min ba ma ganin cewa ya dace a ɗaukaka kabari ko kuma a daɗa masa wani ƙasa fiye da wanda aka fitar daga cikin kabari a ba ma ganin hakanin ya dace wa na karahu an yi hasbis kuma ai an yi jasbis kuma yana da ainihin daga cikin abin da yake ainihin makaruhi ne shine wa nakarahu muna kin an yi jasbis a zo a yi masa siminti ko farar kasa ko wani abu makamancin hakan da yake cewa muna kin wannan ba ma son wannan auyo tsayi ko a zo a yi yaƙinsa da laka ya take tudu sosai duk wannan ba ma so a wuyi jihar indahu masjidan au alaman ko a sanya a gina masallaci a kan kabarin ko wani alama dai makamancin haka dukkan waɗannan abubuwan ba su dace ba abubuwa ne waɗanda suke haramun au yuktabu alaihi ko kuma a zo a yi rubutu a sa wani allo a daidai kabarin a yi rubutu a ce kabarin wane ne nan ko kuma a yi masa ainihin siminti a yi masa wani dandamali haka sai a zo a rubuta a wani siminti cewa kabarin alhaji wani ne nan kabarin malam wani ne nan to duka wa'annan abubuwan an hara bai dace ba ya saba wa shari'a wa ikrahu al-ajra an yubni bihi kuma an makaruni ne kuma an ki ayi bina'i akan sa ma'ana ayi gini akan sa aw yadkhuluhu al-qabr ko kuma ainihin ayi jinga wurin shigar da shi ainihin ne wurin kabarin sa wala na rabi rashin ma'i alaihi ba amma bayan an binne mutum don a wawwatsa ruwa akan ainihin kabari din bayan an mai da kasa din yake cewa wannan ba ma ganin cewa wannan matsala ne wannan ba komai bane amma duk waɗannan abubuwan da aka lissafa na a yi gini a kansa haramun ne ko a yi masa sumanci ko a yi masa farar ƙasa ko a yi masa yatsi da laƙa ko wani abu makamancin haka nan da muke da muka lissafi ko a gina masallaci a kai da zai sauran abin da mutane ke yi ko a zo a yi rubutu a kan kabarin to duka wa'annan abubuwan haramun ne duka wa'annan abubuwa abubuwa ne wa'anda ba su dace ba abubuwa ne waɗanda sun saba ma ka'ida ta shari'a amma baya an binne kabari in mutum ya zai tawo watsa ruwa akan kabarin wannan ba matsala bane wannan babu wanda yake ganin cewa laifi ne malam yake cewa wa huwa qawlu abu hanifa wannan shine zancen abu hanifa da yayi a cikin wannan da imam muhammad ne da kalto shi a cikin wannan littafi nashi da ake cewa al-insaf to bayan malam ya kawo wannan kultu sai yake cewa sai na ce wa yadullu al-hadith bi mafhumihi ala jawazi raf'il qabr yake cewa hadisin yana nuna idan a yadda za a fahimci ka hadisin yana nuna akan halaccin ɗaukaka ainihin mai gabari bi qadri ma yusa'idu alaihi turabul kharij min gwargwadon abin da za a mai da ƙasar da aka tsohuno daga cikin kabari ne gwargwadon nan hadisin yana nuna cewa wannan ba matsala bane wannan ba haramun bane ana iya haka wa zalika yakunu nahwu shib ba laifin cewa wannan kuma ba zai wuce ainihin kamar taka ɗaya ba mana tudunsa ba zai wuce taka ɗaya ba in dai wannan ƙasar da aka ciro daga kabarin ƙasar ne za a maida to duk tudunsa ba zai wuce ainihin taka ɗaya ba to duk wannan taka ɗaya da za a samu na tudu wannan ba laifi ba ne saboda daga cikin ramin ne aka fitar da ƙasar sannan kuma ba daga wani wuri ba ne aka ɗibo kasan aka zo aka zuba to wannan tudun kawai duka gaba ɗaya ba haramun ba ne ba laifi ba ne وهو موافق للنص المتقدم وان ainihin ya daidai da ainihin nassin da ya gabata a matsala ta ɗari da bakwai an kawo bayanin sa akan haka saboda haka ya daidai da shi wannan ba laifi bane amma in dai tudu zai wuce wannan ko ko a'a zai bayo a ce sai an je an ɗebo ƙasa daga wani wuri banda ƙasar da aka tono daga cikin kabari ce a zo a zuba saboda ya tudu to wannan ba a yadda ba wannan haramun ne wannan shari'a ba ta yadda da wannan ba wannan bid'a ce wadda ke bai dace a yi ta yi ba sai malam ke cewa amma tajdi wa huwa min aljis lafazin tajdi yana da an samo shi ne daga lafazin aljisu aljisu kuma shine ko ka ce masa farar ƙasa da ake yaba ma gini ko ka ce siminti da ake ainihin shafa wa gini wa huwa qalb ana kiransa da sunan ma ainihin qalb wa murad abin da ake nufi da shi dalili bi shi ne a yaba shi ko kuma a yi plasta da shi kamar yadda ake faɗi kawai fil kamus ya zo a cikin ainihin littafin kamus mana littafi ne na dictionary haka ya ce wa jassas ina'i mala'ahu idan aka ce jassas ina mana kamar an cika ƙwarya mana da yana daga cikin ma'anar tajisi shine cika abu da wani abu a cika shi ko da ruwa ko a cika shi da yashi ko a cika shi da wani abu ne duka ana kiransa ainihin jassus ma'ana cika shi walbina italahu billajiz shi kuma gini abin da yasa ake ce masa ainihin tajzid shine a lokacin da aka yaba masa wani ƙasa wadda ainihin ba da ƙasar aka yi gini ba ko kamar yanzu ka ce aka yaba masa ainihin siminti to shi ma ana ce masa ainihin tajzid to dukkan irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana in dai kabari ne ba za a yi masa ba ya saba wa ka'ida haramun sai malam ke cewa wala Allah nahyu an tajdid wala Allah abin da yasa aka yi hani akan wannan tajdid ne min ajli annahu naw'u zina saboda kamar tajdid din wani nau'i ne na kawa ya zama misali yanzu gini da aka yi musamman a ce na laka ne wanda ba a shafa musulunci ba ba a yi mai klasta ba kaga kyawunsa ba zai daidai da wanda aka yi mai klasta ba sai kasance wannan klasta din ko siminti da ake shawawa damkar wani awa ne aka yi ko ado ne aka yi akan haka to shi yasa aka yi hani aka ce to ba a son a yi saboda ba a son kabari ba abba ne wanda za a kawata ba abu ne wanda za a yi takama da shi da sauran a abu ne wanda yake ba haka ake so to shi yasa aka hana saboda kawar da ainihin kawa ko ado da za a yi wa kabari kama qala ba'dul mutakaddimin kama yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa wa alai akan sa fa ma hukmu tatyin al-qabr me hukuncin ainihin yaɗin kabari a yaba masa ko laka a wancan zamani ko kuma siminti a wanga lamu yace lil ulama fihi qawlani anan malamai suna da zantuttuka guda biyu akan haka a zo a yaba masa ainihin laka a sama al-awwal na farko alkaraha shine karhancin haka ba a son haka nassa alaihi imam muhammad wanda imam muhammad ya kawo nassi a kansa fi ma naqaltuhu anifan an bisa ga abin da muka tsiratu daga gare shi a can baya wa karahata indahu litahrim amma shi karhancin da ya ambata a nan littaharim karhanci ne na ainihin haramci haka ainihin akwai makaruni idan abin karhancin bai da ƙarfi sai a ce masa makaruni to haka akan ce ma abin da yake haramun ma a ce ainihin makaruni amma akan ce ainihin karhanci na taharimi ana haramun ne amma aka kira shi da sunan karhanci ba kamar wancan makaruni da bai kai matsayin haramun ba to sai ke cewa shi a wurinsa wannan karhanci yana matsayin haramun ne idza utlikat idan aka yi lakin sa aka yi masa tajjid aka ce aka yaba masa ainihin ko laka ko tsimenti ko wani abu wa bil karaha qala abu hafs min al hanabi abu hafs daga cikin waɗanda ke bin mazhabin hanabila shi ma abin da ya je gare shi kenan akan cewa yin haka makaruhi ne yin haka abu ne wanda bai dace ba a zo a yi yaɓe a kabari a zo a yi filasta a kabari yake cewa shi ma wannan haramun ne kama fil insaf kamar yadda ya zo a cikin littafinsa da ake kama insaf juz'i na biyu shahi na ɗari biyar da arba'in da tara shi ma ya kawo ci a kan cewa makaruhi ne to wannan magana na farko kenan ko ra'ayi na farko kenan cewa makaruhi ne kuma musamman ma karhancin karhancin na haramci ba na haramun ne wa akar ɗayan kuma daga cikin ra'ayoyin annahu la ba'sa bihi cewa babu laifi gare shi akawu abu dauda wanda abu dauda ya kai toshi a littafin sashami na 158 an an al-imam ahmad daga imam ahmad jazama bihi fil insaf ya kawo shi kai tsaye a cikin littafin sa al-insaf wa hakahu tirmidhi haka imam tirmidhi ya kai toshi al-tahin sajidi na biyu shahi na 155 عن الإمام الشافعي دقى إمام الشافعي قال النووي أقبه إمام النووي يفدى كرشم النمغنى يتي ولم يتعرض جمهور أصحاب له yake cewa jamhur na mabiya ainihin mazhabin imamu shafi'i ba su ta'aribi ma'ana ba su ci karo ba su yi musun wannan magana nasu ba yake fasahihi annahu la karahata fihi kama nassa alaihi shi a wurin imamun nawawi da sauran masu bin mazhabin shafi'iyya abin da yake mafi karfi shine cewa ba makaruhi bane walam yarbihi nahi cewa ba babu wani nahi hani da zuwa kansa amma dai akwai hadisai da suka zo wanda suke nuna akan cewa ainihin hani ne wala Allah sai dai kile ce masa ainihin hanin ba na haramci bane innama kawai hani ne na karhanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda haka idan ka dubi ainihin mazhabin shafi'i su a wurinsu wannan ba laifi ba ne a zo bayan an rufe kabari bayan an sa mutum ciki an mayar da kasar sannan kuma a samarsa a zo a yaba wani abu na laka ko wani abu makamancin haka amma da sharaɗi shi ma abin da ba zai zama ainihin ado ba amma shi gini akan kabari wannan lak haramun ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka to amma abin da ake magana a nan cewa malamai sun kaskashi biyu shine cewa a zo misalin laƙa ba siminti ba kuma ba gini ne aka yi akan kabarin ba illa kawai bayan an mai da ƙasar da aka suno a kabarin sai a zo a samu laka kuma a yaɓe shi ta sama ko a zo a samu wani abu makamancin laka a yaɓe shi ta sama to a nan ne suke ganin maganganun sun kaskashi biyu wayan suna ganin cewa ba haramun ba ne amma wayan sun cewa haramun ne ala kulli hali dai taka tsatsai kamata mu yi da wannan saboda wannan ba shine sunnan magabata ba ba shine abin da aka gani daga magabata suke yi ba illa kawai sukan aka gini kabari akan mai da yashin ne gara an gama mai da yashi kawai kuma shikenan babu wani abin da suke kare akai qultu malin sai ke cewa wala alla sawabu at-tafsil ala nahwi ma ya'ti sai malam yake cewa to wayannan maganganun guda biyu da aka yi wayan suka ji akan cewa ba haramun bane ba matsala akan sa ba laifi bane wayan kuma suka ji akan cewa akwai laifi malam yace kuntu wala alla sawab at-tafsil ala nahwi ma yati mala ce wala Allah daga cikin maganganun nan guda biyu da ya zo wayansu ce makaruhi ne karhancin haramun wayansu kuma su ce a'a ba makaruhi bane babu laifi a kansa wannan a tajfis din ma'ana yaɗe a kan kabari din to shine malam yake cewa kultu sai na ce wala Allah sawab riwa ya kasance abinda yake daidai akan wannan maganganun guda biyu shine at-tafsil ala nahwi ma yati shine rarrabe abun kada a yi lakin abun a ce kai tsaye haramun ne ko kuma a ce kai tsaye ba laifi a kansa a'a a bambanta wurin bambantawan shine yake cewa in kana al-maqsud min tatiyi idan wannan yaɓen da za a yi manufa abin da ya sa za a yi wannan yaɓen bayan an mai da ƙasar da aka tuno daga cikin rami sai aka zo za a yi yaɓe na laƙa ko wani abu akan kabari idan ya kasance manufa akan haka almuhafazatu ala alal qabri shine kokarin kiyaye kabari din wa baqa'ihi da wanzuwansa marfu'an yana nan da ainihin tudunsa qadra ma samiha bihi shar gwargwadon abin da shari'a ta yi rangwame a kansa ba na abin da malam ke nufi idan an yi yaɗin ne saboda kariya ga ainihin kabari menene kariya da kabarin wala Allah ana ganin cewa zai da yashin da aka tula saboda ko iska ko wannan ma shi ma bai da abin ga sai mala yake cewa wal Allah kila in aka bar shi haka nan ba ai yabin laka a kansa ba wala Allah kila ko iska zai ta kwasan yashin har yau da gobe ya zai zamo ainihin kamar ya shafe da ƙasa kila ma haka zo ka bi ka wuce a wurin ba tare da ka lura cewa kabari bane ko iska ko kuma ruwan sama ya kasance yau da gobe na zazayewa har yanzu zai kasance ƙasar gaba ɗaya ai lebur da ƙasa to in ya kasance manufar da ya sa aka yi wannan yaɗin saboda a kare kabarin daga haka ne wa Allah tansifu hurriya kada iska ya ta sheke wannan yaci kasar wala tab'athahu al-amtar kada ruwan sama ya ta zazaye wannan ainihin kasar hayya waye gari kaman ba ba kabari bane kuma mala yake cewa idan wannan shine manufa idan dalili kenan to fa huwa jaiz wannan ainihin ya halatta ina ba ta fahimta in dai za a yi yaɗin ne saboda ƙari ƙabarin daga zazayewa daga ainihin iska ya ta sheke yashin har a zo a waye gari ƙabarin ya daidaitu da ƙasa ya zama shimfaɗaɗɗe ta yadda in ka zo ma za ka wuce kai ma ba za ka ma ko taɓa tunanin cewa kabari ne wurin ba saboda yau da gobe iska ya ta kwasan ƙasar ko ruwa ya zazaye wannan ainihin kabarin har yanzu ya zama lebur da ƙasa idan za a yi yaɓin ne saboda ƙare ƙabarin daga haka to malam kika wannan ba laifi ba ne wannan ya halatta ya halatta a yi haka kuma wannan ya halatta ko za a yi amfani da laka ko za a yi amfani da simintin ma in dai an yi ne saboda bayar da ƙariya akan haka to shi kenan wannan ba laifi ba ne biduni shakki malam yake cewa ba tare da wani ainihin shakku ba li'annahu yuhaqqiqu ghayatul mashru' saboda yana kokarin tabbatar da gaya na mashru ne babba abin da shari'a take tabbatarwa shari'a tana kokarin kare ainihin kabari daga walakantarwa shi yasa take bi a dan yi shi da tudu to idan zai kasance duk wani abin da zai kawar da wannan tudu da shari'a ta yadda a yi to kaga shi ma tabbas tamkar shari'a ne a yi kokarin kare kabarin daga haka saboda haka wannan kenan ولعل هذا هو وجه من قال من قال في الحنابلة ما لا يكتب ولعل هكذا shine abinda waɗanda suka faɗa daga cikin hanabila cewa ba ba laifi kila abinda suke kallo kenan abinda suke duba kenan amma suke cewa annahu yustahab cewa ba ma a ce ba laifi ba a'a bal ma yin haka mustahabi ne ma'ana bayan an mai da yashin a samu laka kuma a lullube kabarin da da shi saboda ka gane in lata ne in ya bushe kami da iska da ruwa duk ba zai iya masa komai ba musamman ma yanzu in siminti ne aka shafa masa ainihin sama amma in yashi ne kawai aka bari yau da gobe za a zo a waye gari kamar babu ma ainihin ne babu wannan ainihi babu wannan kabari yasa hatta a cikin makabartar mu ma yanzu zaka iske wani wuri gashi nan kabari ne asalin sa amma yau da gobe ya koma kaman ba kabari bane musamman ka koma makabarta din nan na asibiti amma ana ganin inda mutane ma ke bi zuwa can cikin inda kaburuka suke ba hatta wannan wurin ma sama kabari mutane ke tafiya sama kaburuka mutane ke tafiya me yasa saboda yau da gobe iska da ruwa sun ta zagayewa na ainihi ya zo ya zama lebar da kasa in ba an gaya maka bane ma ba za ka taɓa tunanin cewa me akwai kabari a wurin ba shi ne malam yake cewa wala Allah su mutanen hanabila sun ce ma mustahabbi ne a yi haka don saboda wannan manufar saboda ƙare kabarin daga lalacewa da sauransu wannan magana na farko kenan yake cewa in wannan shine manufa da zai sa a shafa siminti da zai sa a yi yaɓe a kan kabarin to wannan babu laifi a kansa wannan ya halatta in ji malam wa in kana maqsudu zina idan kuma za a yi yaɓen ne ba wai don a ƙare kabarin ba kawai saboda an yi shi ne saboda ƙawata kabarin saboda a yi wa kabarin ado wa nahwiha da makamancin haka mimma la fa'idata fihi wanda ke a sharanci babu wata fa'ida da za a samu a ciki to fala yajuzu li annahu muhdath to wannan bai halitta ba saboda wannan ya zama mai ya zama bid'a ba ba haka ake gani daga magabata ba kaga wannan yadda malam yayi tafsirin maganganun kenan cewa ya kamata a rarrabe maganan ma'ana ba kai sai za a ce abin haramun ne ba ba kuma kai sai za a ce abin ba laifi ba a me manufar da yasa aka yi haka shi za a kalla a haramtar da abin ko kuma a halartar da abin mai da ya fada in an yi shi ne saboda kare kabarin to kaga wannan halas ne babu laifi a kansa amma idan an yi shi ne saboda kawa a kawa ta kabarin to wannan haramun ne wannan bid'a ne Allah madaukakin sarki ya kare mu bala yace wa amma wa amma alkitabatu amma rubutu akan kabari fa zahirul hadith tahrimiha abin da ya karhito karara a hadisi shine haramun kila bayan an yi siminti din ko bayan an yabe da laka din sai wani zai rubuta sunan mamacin akan kabari kila ma ya sa kwanan wata cewa ga ran da ya rasu to wannan malaki cewa zahirin hadisin abin da ke nunawa wannan haramun ne wa huwa zahirul kalam imam muhammad shine ainihin hakikanin maganar shi imam muhammad ne wa saraha shafi'iyya masu bin mazhabin shafi'iyya suka fito karara wal hanabila da masu bin mazhabin hanabila suka fito karara bi karahati faqat cewa ainihin makarubi ne akan haka wa qala an-nawawi yasa imam an-nawawi ya faɗa a cikin littafin sa jinsi na biyar shahi na 268 yake cewa qala ashabuna imam an-nawawi yake cewa qala ashabuna mutanen mu sun ce malaman sun ce wa sawa'un kana al-maktubu ala al-qabr fi lawi shin rubutun da aka yi dangane da kabarin a allo ne aka samu kamar sambat haka aka kafa sai aka yi rubutun sunan wane wane ne rana kaza ya mutu rana kaza a watan kaza sawa'un allo ne aka samu aka yi rubutu aka kafa a kansa a wurin kabarin lillawi inda ra'asi a wurin kansa kama jarat adatul ba'dun nas kamar yadda sashe daga cikin mutane suke yi za ga in ka shigo wasu makabarta za ka ta ganin alluna daban-daban ana rubuta sunayen waɗannan matattun wani kaza ya mutu a ranar kaza a sa kwanan wata a sa shekara za ka ta ganin irin waɗannan abubuwan imamu nawa yake cewa malaman suke ko da akan haka ne to bai dai dace ba haramun au fi gairihi ko kuma a'a ba akan allon aka rubuta ba ko a waninsa misali kamar lokacin ranar da aka yi filasta din sai wani zai rubuta sunan mamacin da kuma ran da ya rasu a kan haka to ko shi ne dai shi ma fa kulluhu makruhu li umumil hadith imam nawa yake cewa dukkan waɗannan abubuwan makaruhi ne saboda mai umumil hadith idan ka dauki umumil hadith zai nuna maka ainihin cewa wannan bai halitta ba wannan ya ba makaruhi ne بمالك توسطنا بعض العلماء لكتابة الاسم الميت لا على وجه زخرفة da yake cewa sai dai sashe daga cikin waɗansu malamai sun yi istisna'i sun yi togaciya a wani rubuta sunan shi mamaci din la ala waji zuhrufa idan ba a yi shi akan kawa ko ado ba bal li ta'arruf kawai an yi shi ne saboda a san kabarin wani ne wannan yake cewa suna ganin akwai sauki a kansa qiyasa ala ma wada annabi sallallahu alaihi wasallam hajar ala qabri Uthman bin Mas'ud sai suka yi kiyasi akan aikin mai sanya dutsen da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da Uthman bin Mas'ud ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da mutanensa aka je aka yi jana'izarsa aka rufe shi bayan an mayar da kasa gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko dutse sai ya zo ya aje wurin kabarin sai ke cewa yayi haka ne don ya gane kabarin dan uwansa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da waka haka sai wa'ansu daga cikin malamai suka yi kiyasi cewa in dai kawai za a yi rubutun ne ba wai don kawa da takama da alfahari ba a za a yi shi ne kawai saboda tare ma'ana a gano wane gano cewa kabarin wane ne wannan kabarin ɗan uwana ne wannan da sauransu suna ganin wannan ba laifi ba ne saboda kiyasi ga wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na sanya wannan dutsen a wurin kabarin Usman bin Mas'ud kuma ya faɗi da cewa ainihin me ya yi haka ne don ya gane kabarin ɗan uwansa kama takaddama fi mas'ala al-mushara ilaiha anifa kamar yadda ya gabata a waccan matsala da muka yi ishara gare shi a can baya ko kuma ka duba shahi na 155 wala shaukani ba ne ke cewa imamu shaukani ke cewa wa huwa min taqsisi bil qiyas wa qad qala bihi jumhur yake cewa wannan kamar keɓantacciyar kiyasi ne wanda hatta malamai jumhur mafi yawan malamai sun tafi akan haka cewa la annahu qiyas bil muqabilati nas ba wai kiyasi bane akan mukabalar nasi a kawai kiyasi ne akan ainihin mai ainihin tahasisi cewa abinda nasi ya faɗa cewa kada a yi haka to ba wai wanga ainihin ayin kiyasi ne da zai ci karo da nassin ba bal a'a wannan kiyasi tahasis ne gaban hukuncin haka yake an hana rubutun an hana rubutun ko da suna ne akan kabari to amma idan ya kasance za a yi ne don a gano kabarin shi wannan ainihin hadisinsa ma'ana bai shafe shi ba hannun da aka yi a can bai shafe shi ba ba wai kiyasi ne za a ce a'a akan mukabalar nassi ba cewa nassi ya zo kaza saboda haka ga hukunci kaza a'a kawai tahfishi ne aka yi kama qala fi dawin nahar kama yadda aka faɗa a cikin littafin dawin nahar walakin sha'nu fi sihhati hadha al-qiyas sai dai ainihin magana akan cewa shin wanga kiyasi ya inganta ko kiyasi mai inganta ba wani abu ne daban bala yace wallazi arahu wallahu alam Muhammad Nasir din Albani yake cewa ni abin da nake gani Allah dai shine masani annal qawla bi sihhati hadha al qiyas cewa magana akan ingancin wanga kiyasi ala itlaqihi ba'i akan itlakin sa cewa babu wani ba tare da wani kaidi ba a ce wannan kiyasin yayi ko kuma kiyasin ya inganta to in kawai a yi itlaƙin haka nan abu ne wanda yake gaskiya babu alaka tsakanin bai dace ba a yi haka sai ke cewa wasawab abinda wani abinda yake shine ainihin daidai shine takyidu shi ma a yi masa kaidi menene ainihin kaidi yake cewa bima idza kana al-hajaru la yuhaqqiqu al-ghaya idan an samu wuri ne da yake wurin inda za a yi amfani da dutse kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da dutse ya sanya alama a kabari ba za a kai cimma manufa ba wala Allah babu duwatsu a wurin wala Allah ana tunanin cewa ko ka ma sa dutsen an jima kaɗan wani zai zai ɗauke da dai makamanci irin waɗannan abubuwan to idan ya kasance haka ne to wannan kan lallai kiyasin ta yi babu matsala a kanta akan haka لا ينافق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرة wanda da saboda shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya dutsen saboda ya gano mai gabarin dan uwansa to sai aka waye gari ko kuma inda kake in ka sanya dutsen ma ba za a cimma wannan manufan ba kila ko da ka sanya dutsen an jima ma ko gobe ko wata mai zuwa idan ka so gami garurukan ba za ka iya gano kabarin ba ba za ka iya gano kabarin ba ko da ko da sun ya dutse da shi kenan a iya barin dutse din a yi wani abu makamancin haka na rubutu akan ainihin kabari ne da niyyar ganewa to amma kenan sai nuna cewa idan za a iya cimma bukata ta hanyar sanya dutse to babu bukatan yin wani abu kuma a kawo wani abu wanda ba sanya dutsen ba to wannan kuma bai dace ba an wuce wuri ko babu ko babu komai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mai kyau saboda haka yi abin da manzon Allah yake kai yayi in kana son kai koyi da shi matukan akwai halin yin haka matukan za a cimma bukata akan haka da shi kenan ka yi shi kawai kada ka nemo wani abu wani daban a duk lokacin da za a cimma wannan bukata ta hanyar sanya dutse to bai dace ba kuma a sanya wani abu abin da malam yake kokarin tabbatarwa kenan yace ala wa hiya ta'arrufu alai shine ainihin gano kabarin ta hanyar sanya dutse shi wa zalika bi sababi kasratil qubur sai malam ya kawo misali idan saboda yawan ainihin kaburrukan da ke wuri kilan ta sanya alama yanzu da dutse kila kamin a ce gobe kamin a ce wata mai zuwa kila bayan wannan kabarin an samu kusan kabari ɗari bayansa to kaga kai kila in ka zo yana da wuya ka gano ina ne ainihin ma kabarin yake ko kuma ka zuci cewa dutse kaza ne ko kuma ga ba hakan bari amma kuma misali duk duwatsun wurin gaba ɗaya iri ɗaya ne kai yanzu in ka sa wani ma an jima in zai sa ba za ka iya bambanta naka dutsen da kuma dutsen wani ba to kaga dukkan waɗannan abubuwa ne idan aka samu irin wannan ba laifi bane kasratul kubur malam ya kawo saboda yawan kaburruka nan matsalan misali wa kasratul ahjar mu'arrafa da kuma yawan dutsen da ake canyawa saboda ganewa ko da abin ya zama kamar kowa aka zo aka binne sai an samu dan uwansa ya sa dutse zai kasance duwatsun sun yawa ta yadda kai ko ka zo ma ba za ka iya gano wani ne naka dutsen ba a irin wannan babu laifi don an sa wani alama madadin dutse din fa hina izin ya juz kitabat al-is malai ke cewa a wannan lokacin ya halatta a rubuta suna bi kadri ma tu haqqiqu bihi ghayat al-mazkura gurgudun abin da za a cimma wannan bukata gurgudun da za a ainihin tabbatar da wannan ainihin manufa da ake da ake son a cimma wallahu alam malai ke cewa Allah madaukakin sarki shine alam shine mafi sani wuce akwai kwanan lokaci ko lokaci yayi lokaci yayi mu insha Allah za mu dakata a nan za mu zo mu tashi a daidai wannan wa amma qaulul hakim aqib al hadith buzancen da imamu hakim ya karshen wancan hadisi din za a zo a ci gaba da bayani daga nan abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladarsa kuskuren da muka yi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai mana Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce ban kundin ta ya gane da mu ƙarya ƙarya ce ban kundin mata ya Allah muna roƙonka ka ba mu da mana mai albarka ka kan muna da roƙon masu albarka ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya kare mu daga dukkan sharri da wanda muka sani da wanda mu sani ba ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin wannan kasar namu wannan tsari na siyasa da aka ake tinkara a yanzu na roƙon ya Allah ka sa a yi shi lafiya a kama shi lafiya ba mu ainihin wanda yake shi ne ka tabbatar da cewa shi ne mafi zamowa alheri gare ya Allah ka fi mu akan dukkan bukatotinmu bukatotin yan uwanmu gabaki daya shugabanninmu Allah ka shirya da su Allah ka tsora su akan hanya madaidaiciya ka ba su mashawarta na kwarai ka ba mu ikon musu da'a ka ba su ikon mana adalci wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh